الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحشروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون نعم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi sha shida ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha shidda ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a darasi da ya gabata na jiya muna cikin suratul a'la mun tsaya aya ta biyar insha Allah za mu tashi aya ta shidda kayan na yan tambayoyin da suke gabana na farko iya tambayar me hukuncin sallah da luleti to dan uwa masala luleti mutane suka yi magana kan haka to shi kullum abinda shari'a ba ta ce ba kaza ba a yi ta baka hana shi ba nasi za a kawo ko dalilin za a ce sabin zai tafiya shi ba zai taka ce kwalliya ce to kwalliya Allah ta kudu sunan da kullum kullum musulma kullum musulma a wurin masallaci ana kwalliya da masallaci ko shi dai gaskiya wasu ka dauke wa kan wani babba kunya gaskiya magana ba wani iya kan aibun duleti haka to da ka tun da ba hana ba ku gaban mutum wanda ya sa da ya sa baka yi kyauta a gaskiya ta ce ya sa yana gaskiya magana wani ma kuma duleti na shi wannan ya sa masu ma na ganin suka ajiye dalilin wani sallar da ya sa ajiye dutse suna sallar duru-duru bisa da rikin ta ɗalibin matsala ce wani ma aka ajiye dutse na ce ko wani zo ta kama shi wani shi na gani ne na ta wuce ga wani tsoho ɗan da tijiya masu duleti da gani gaba ɗaya bai gani sai ajiye dutse a gaban shi irin masu shigowa sun goyi daga su shigo ta gaba kuna da zumus tsohonta ya san shi ya san shi gina ya san ya gama da shi shi ne na gani mai yadda ya kwanci rumus kuta kwanci da tsare shi ya kashe mulki ka ga ana ga ba sallah shi ba ana ba sallah ka ga ba sai ba wanda yake da kaza ne da sai fara da mulki sai tambaya ta biyu kunutu da ake yi ta wutiri kahin rubu ya kamata ko ba rubu wannan hafiz bin hajjar cikin fasar ba ya kara masaloli ya mai suna da ikhtilaf tanawu ikhtilaf tanawu sabani ne wanda bai wani aibu kan shi kuma ya zace babu wani wanda a cikin bai anan bai yi ba dan haka kurin mutum wanda ya illa an ce ya iya wani ta wutiri kahiru abin da ya yawan yi amma ba dan ba a yi ba da koyin laifi ne bayan rufu wannan shi ne magana kwanan illa wannan ce ita ta ta nawazin da gido tana sai da mutum iyayen ta ba iyayen ta dama ba rufu amma ta kayan ta wutiri ba da idan kayi kayan rufu ko ba rufu illa ya yawan yi ta kayan rufu Allah sai magana sallah a haraba masallaci mana hamdu ta haraba wani ne masallaci haka yan wa idan muka ce al-masjid kalma lokacin mashar'a masjid duka wurin da aka kebance dan ibada ba sai an yi ba ba ni mun da ba a ba ni mun ba kewaye kewaye a wurin da aka kewaye ko da duki ko da laka ko da duki ko da aka kewaye wani wurin wurin sallah ne suke musulmi masajid wannan kimciki da wannan sumiya wani dan wani wani ne duk ba shi bane masallaci ba illa akwai buƙatar masallaci a rihi sauran maganin iska da ruwa da sauran wannan shine kuran su masallaci suna wannan kewa ce makasura a ce amsalaci makasura wannan wurin da aka yi eh masallaci a sallar sallar mun karance shi tarihi a nan sallar da ya zo madina aikin da wara da aka ce masallaci ai za kewaye wani aka yi gaba daya da aka zagaye masallacin sai aka yi wurin sallah da farko a bangaren gusu kai bangaren arewa aka yi wurin sallah da lokacin nan ana kallon bada muka da su sai aka yi gidan mata daga can daga bangaren gusu zuwa maka kenan lokacin da aka yi juya alƙibla ta koma gusu ka'aba kenan makka shi ne aka mai da bangaren gusu sabon ɗakunan mata suke alaƙa kai da masallaci ya ka bar wancan wurin a zaman wurin halin sufa da ake ja ruwa ce wurin kwanci jini marasa gidaje halin sufa amma duk wani wurin mai tura almasjid wannan zagayen gaba ɗaya sharafu da yake magana cewa cikin sai bukari sun wurare a nawa ke umarni a rai duk ƙori masallaci bane ko abu baka a ƙori ba cikin ginin bane ba a ƙori masu cikin masallaci ya kargar da a rai ko ina ya da wannan nawa ya salla ya na sallar dutse shine shine ma'ana hei na sallar kaza a wuri kaza lokacin da jidal musulmi kaza inda musulmi ta kai kaza inda musulmi an da kinu a cikin an sahabbai da suna suna sallar misalin juma lokacin da inuwar katangaye matariye tarihi tarihi tafi gina ko abin sallar a takaice ne almasjid iya ɗaukar duka wurin da aka keɓance don sallah kenan wannan magana da kike kawo wasu suka fito kowa kewaye masallaci ce sallah kamar sai su sun bar cikin masallaci ai asalin abin jama'a ya faru abin da zaka mun yaji kakar mun yawa zahi in yayi yawa zaka masallaci misali ko ba hanka ko zahi yayi yawa sai su fito wannan suka ta haraba haraba ta ai sallah mun mai matsala ba matsala ko wannan jama'a ke ba ginin ba ke ba matattara da masallaci masallaci da masallaci masallaci masallaci ta jama'a ko in dai an taru da mai wato ko a tabbata sallah dai ba wani magana da rijin wajin ba ke ba wurin da aka tabbata ba sai ba shi musu ciki sai aka aka haramta da sallah masallaci ba ya cikin ba wannan ke mun sallah ba ta sallah ba a sallah ba sallah wannan gidan dan masallaci ba dai ba sai cikin daki ba can ba masallaci ne nan ma duk ke da masallacin gaba da ta bi na kibace don gida ko da mataki amma da abin da gaba don sallah iya suna tulun masjid lugata wa shara shara ta duba idan ba wani matsala don su mutu waje su yi sallah ba wani aibar da matuƙa da liman aka yi amma matsalar liman iya mutu ko zuwa waje cikin mutu shi matsala amma in dai liman zai to a yi sauwa a cikin kewaye masallaci masallaci aka sallah ba kuma an bi liman allahu ala sai aya ta gaba da mu
بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله wannan aya ta biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan samu damuwa wajen gudun abinda aka karanta mai yamanci shi asalin wata magana gaugawa ma da yake yi ana wata iya faɗi wannan tabbaci ne daga Allah subhanahu wata'ala iya tabbatar mai wannan ƙur'anin za a karanta ma kuma ba za ka mance ba abin da aka fitar maka illa ma sha Allah abin da Allah ya so kuma da abin ya shahi dalakan shahi aya man sabra ta wani shiya katiba kar min Allah gabu amsala man sabra min ta wani shiya ko mun shahi ta ko kuma ta ta ba na ka annabi aka doke aya a shahi karatun da komai da ba ba ta Allah wannan Allah ne so da ke ta amma abinda uwa an ba in dai magana abinda Allah ka kalle ko aiki da shi Allah zai za karanta maka kuma ba za ka mance ba karanta maka sai da ma abinda Allah ya so a bar shi gana ke dan kwallo kuma ata mantu haka da sallallahu alaihi wasallam wannan da barke mantuwa aka dabi'a annabi ya kan zo cikin sallah yayi mantuwa ko ka tsaya tsaya ina tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah wata rana ya tsaya daga baya sai ga ubai ita ya ubai a cikin zama ala saman ubai ta sana da mutu kwarai ba ta mai sa bakan ba tambiji aya kaza da ta bace mini amma ya iya babba irin wannan daban ana kuma adam abu ya iya tabbata daban da wannan bane shi dai nan abin da Allah ya tabbata na Qur'ani bai bushewa Allah ma'ana zai tabbata a gare ka sai abin da Allah ya so a bayyana shi zai mutarci gaba daya innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah ya san abin da yake da boye idan Allah shi da masanin gaibu da zahiri wani yusiruka da wani yasiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ونيسرك لليسرى Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi alƙawarin za a sauka za mu sauƙaƙe maka hanya ta sauƙi wajen aiki wajen magana Allah zai baka damar sauƙin ayyuka na alkhairi wanda Allah ke so kin ba ku ta za baka hanya mai sauƙi fazakir in na fa'ata zikira ka yi gargadi in gargadi zai amfana wannan zahirin magana kamar da ibn kasir ke cewa wannan iya daga cikin adab ga maɗauka ilimi ko masu karatu ka je ka karanta inda ka sa abin zai amfani kaga ji aka ce kana zuba wata baya ko bayan ƙwarya kenan ya zama to inda kake tsammanin zai amfani nasiha a ce ya kamata ka yi ta ko aje ilimi inda ake nema inda ake bukata ba inda ba zai amfani ba wannan bayan ibn kasir ke cewa da ladabi ne ya kama sai da ali akan wannan mas'ala kamar ma mu shukani cikin lalata cikin wannan iya bayani ma mu shukani cewa wannan mas'ala kamar da ya kama ganin magabata ba dan ba wajen da masu zikira zuwa ba wa'azi an san ka'ida ce uzuran au nuzura asali wa'azi kai haka ce ma'ana sai da ka san misalin su mutum hanya kai wa'azi za ka kama wa'azi wa ya gaya ma tabbas zai wasu baka tabbas hatta da manzannin Allah na lakta wa ma'anar su irin bulagun mubin hatta da ma Allah ya sarwa ce kenan maganar shirya bida nan Allah kenan bai wa kake hukumci ka ce ai wannan tunda ma ce ba zaka yi rubuta zikira to wannan wannan bai kubewa to ran bar bar ba a ce wannan tsarin wa'azi ba kamar ba wannan daga ce imma al-mu'ayyin wasu ne sanannu aka yi magana da shi a kansu ko ka ce a kurin ka yi wa'azi wa'azi in ma wani ma bai wani ne ko wa'azi ba gurin ta ce wannan bai yi ka magana ne ka kawo hujja cewa wa'azi zai da amfani sai ba kawo wa'azi ba wani bai wa'azi ba ko bai gane wani ba naka bane ba eh wannan shi tafsiri mai sauki kan cewa kurin yin yin wa'azi ka'ida ce za a yi a asalin wa'azi ana da zai amfana amma ba ka tabbani amma kana yi ne da wani manuwar wa'azin yi amfani wanda za a ba amma da ce wa'azi ana shi ne uzura a nuzura mai uzur Allah iya sauka iyako da annabawa da ayoyi a kan da kiran annabawa ɗayan biyu da ce uzuran a nuzura in ma a yanke hamzari Allah yanke hamzari ga mutane don kasu ce ai mu ba aiko da manzo ba mu samu wa'azi bane ba a nuzura ko ko wa'azi ne dan gargadi kenan ba dole bane ba wa'azi dan kai dole sai an gani sai magana kenan amma hanya ce ta isar da sako na Allah mai rabo ne zai gani ce bin ka sai ga cewa wannan kai mashi kada ka cewa gurin wa'azi za a yi in zai amfana ko mai amfani gurin wa'azi yi zai ba ya kaɗe bakwar a ta kace ta wani kalmar ɗaya ta zata da wata ɗaya ce a kace ce wa'azi gurin mai wa'azi wa'azi zai shirya tana na Allah ka ce kuma shi bayan ibn kasiri ke yi akwai mutane wanda ka san ko wani in ka je ma ba shurare ba za a yi kana hudi ma bai bai shi mana bus shuraren ka ka kaje ka kai dai ka ga wannan kana ka bari dan bai doka ma bai shuraren ka mai mutunta mutun zai shurare a sai dawa kai kun ka bari kire shirya kana nan Allah Allah ya Allah ya ce ka ga kina ka wazin sai ta sai zakar mun na shakaji in aka yi wazi sai zakar mun ya ta mai tsoron Allah kai mai imani shi ne zai wa'azu bala ta fatakin fitowar mamman amfani kenan wa'azi ga wanda ke amana mai tsoron allah shi ne magana allah ke mata shi shi ne sai zakar manyaka mai tsoron allah zai wa'azu wa ya tajannabu al'ashqa kuma mara mara mara rabu mutiyaci zai tsawar shi wa'azin baya ma shi ba da shi bai ma zuwa wurin bai ma shi ba da balle gari shi ne magana kenan zuwa da ake kenan alama suna shi zamuna ya shurara ta gina akwai alamar neman gaskiya mana ana yi ko a kaba ruwan shi wasu ake cewa mutum wanda zai tsaya ya shurari magana in dai ya shurara kun kamar shi ɗan mana in dai ya shurara ko da mata wuyi kaza kaza a in shi ake cewa ya haɗarin shuraren malamin bida zuciya zama ka baka yi malar zuciya ta in dai an jiwo maka ta ɗauka an jiwo ta karɓa ba za ka tare ka tare taraf kenan ka san me kake shurari ta haka ne in dai mutum ya shurare ka kullum ka mai nasiha ka mai wazi kai gaba ba dole bane ba a nan sai ya gane da yawa ɗan adam zai iya mu'ada da yin rigima da gaskiya amma da a karan kanshi a zuce shi ya san ba haka bane iya kuma ce ya ga daga bashi iya yi iya ta karabu sai da daga baya in ya kafe girman kai sai da ya kuma ba gaskiya na bayan da cewa wajen hadu biya wasu ka rata fusu musulmin wa uluwa Allah ta sun yi musun gaskiya sun yi muna da gaskiya amma na ce zuciyar ta yi imani gaskiya ce amma kun da zalunci da girman kai za ta samu gaskiya kenan kai ne mutu kuran ka mutu shirya tana ala za ka yawar zama ranar fusi mun ta karnama wallahi daga baya shi ɗaya ne koma sai da ya kasar abin inda rabon shi da ya gano da kashi nawa ke girman kai mutu kuna girman mutum akan sunna za ka za ya kashi tsawon wasan wata abu amma ya hika wallahi sai ma hika ake cin abu kuma ma kuna kima shi rukuri to da haka ke da kuɗin mai wa'azi ya wa'azi ina tunan lokaci ba wa Allah babban mutum na yanzu da tije ne irin wannan yan tatsi ne ta je sai suka wa ajiya kusan su iya gini ba wannan gini ba iya iya zama kusan sa suna yi suna yi suna yi ashe da tijo shuware kowane tuba ta kama kullu shi ana nan na kurin kai karshe kurin kun sai bayana wallahi aka yi aka yi tijo kai yace ba kun karin tsaye qur'ani kayan teku ayi buwa ga wani ba yi ba yi zai baka rantsuwa zuwa zai rantsu ya suka yi saka rantsuwa wala ta canza tushen haka ne kurin shurari ka yadda ka ɗaka ɗaka shurari na kurin kaka shurari ta fi da wanda ya barkan gaskiya kurin ta saba tuba da kai ka baro ba ya ce kenan sai zakar man ya hasha wata jannabu wa ashqa mai tsoron Allah zai wa'azu matsiyaci zai nesa da wa'azu mai matsiyaci allazi yasla an-nar kubra wanda ke nan karshe zai shiga wuta wuta mai gaba taunin kiyama ثم لا يموت فيها ولا ثم لا يموت فيها ولا يحيا
ita wuta da ake faɗa wani magana na da kubara wuta mai girma ta kiyama ita a cikin ta suma da mutu tsiya wa la'ayya ba a mutuwa a huta da azaba kun ba a rayuwa rayuwa ta jin daɗi wuta ke ba a mutuwa kun ba a rayuwa ba a rayuwa sunan rayuwa ita ke nan ƙarshe zai shiga kad afla man tazakka قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
kad aflaha man tazakka hakika tabbas ya rabota duk wanda ya tsarkake ran shi nace babban tsarkake nafs shine tsarkake ta da shirka ka tsayawa kan tauhidi khalis duk da mu wannan shine jigon duk wani aiki za ka kawo na gyara zukata ko na aikin alheri bayan zaman mutum ya zama wani mai tauhidi kalmar ikhlasin ta tabbata shine tashin warko na tsarkake rai to duk wanda yake ne zama cikin tauhidi saka kiran shi to ya rabo da tabbas yace bayan ya yi imani wa zakar su murabbihi masalla ya amince na ubangiji ya salla nan magana sauran azkar ne a shi ne a cikin aiki bayan kalmar shahada me aiki mafi girma fa salla salla ya yi imani ya salla wannan shine aka tabbatar ma da rabota mutum ya yi dauki cikakke kuma ya yi abin da yake kaulin wa fi'ilan a cikin kaulin baka bakar ma shahada kuma aiki baka ma sallah
بل bal tuksiruna al-hayata
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
Allah ya ce bal game da wanda maganar karyatawa ko sauran Allah ke tabbatarwa ga abin da yake mafi muhimmanci mutane suna hikita kenan ga abin da ba su bada a gaba ayyuka na alkhairi da ibadar Allah amma alati bal tusirun alhayata duniya kuna hikita zabar mai al'isar ga wannan ga wannan sai ka zaɓi wannan sai ka bar wannan ma'ana nan suna hihita rayuwa ta duniya a kan lahira magana kenan bal tu'thiruna hayatar duniya kuna hihita ko zaɓar rayuwar duniya alhali wal akhiratu khairu wa abqa alhali lahira ita ce mahi alkhairi akan duniya kuma wa abqa ita ke wanzuwa har abada ce malamai na bayani cewa duk mutum mai hankali inda ɗan ya da hankali aka ce kaddara duniya gidan zinariya ce da azumi lahira gidan bakin ƙashi ne da laka da bugi da zumunci da abin da zai wuce komin tsada shi komin ƙima shi da zai ƙare da abin da bai karewa wanne ya kamata mai hankali ya zaɓa zama abin da bai karewa kenan lahira to ita tukun ita wannan lamarin ba haka bane ba na lahira khairu shi ba shi daga ba shi ne mai alkhairi babu wani abu ɗaya na duniya da ke lahira lahirar ne na da yake na lahira shi ne yi ba duniya ba na lahira shi ne khairu akan na duniya an suna magana ne wai mai hankali ko a ce duniya shi na khairu shi ya da shi da dai kuma ko a mai hankali zai wani zai zan kwancin ko to aka da lafiya shi na khairu kuma kake nan kwarai akwai rashin hankali mu zai zabi wanda ke adana akan kwancan kenan layira ita ce mai alkhairi kuma wa abuka ita kuma har abada ne aka samu ita layira har abada ne an ka samu ba ta yake ba a tsayan gari madudu a tsayan gari mamunu ya kyauta ce wadda ba ta karewa ta yanke ta rayuwa kenan wanda shi ta mabishin hankar kan adam yasa yake zaɓar rayuwar duniya kan lahira bayan ga maka lahira ita ce khairu ita dai alkhairi a kan duniya kuma wa abuka ita ta yawon zalamin da ba ta yanke ba Allah ya ce inna hada inna hada la fi suhufil ula صحف إبراهيم وموسى
إن هذا لتسوء في الأولى وأنه وأذك لأكي جئيانا أتكين لتتوى ينوركو تتوى ينوركو أجمع تسوى نيني صحف إبراهيم وموسى دون وأذك لأكي أقول أربوتي على تتوى موسى لإبراهيم أتكين تتوى إبراهيم أقول وأنا وأذك haka anan Musa cikin sarki na akwai wa'azi kenan wa'azi mai muhimmancin gaske wani abu da aka jiro mana kuma karshe da bamu labarin cewa duniya ke lahira mutane na zaɓar duniya a zahiri amma kuma lahira ta da mai alkhairi ta mai wanzuwa Allah sa mu gani na aka da shi aka tana maka an maka hannun kan da sanda
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية ne daga cikin kalmomi istifham da aka ce na tashawik ana so a sa maka san ko shuraren wani labari mai muhimmanci shin wane ka san kaza ko ka san kaza dan sai baka ba baka ba gani ko ba sani ba amma dan in sa maka san abin da zai ka shurara ka shurara wannan labarin labarin labari ne akan gashiya shin labarin gashiya ya zo maka na an ce algashiya ana kiran kiyama da algashiya ganin tashin hankalin kiyama ya shani kowa da kowa ya lalube kowa da komi da mutane da aljanu hatta da halittu da kawai wannan ba mutum ba an ce rana ta kisbi kuma musulmi abu komi ya tsaye da kansa gaba da ke tashi hankalin kiyama wanda ya ya gama kowa da kowa ya lalube kowa da kowa shi na agashiya aka ba sunan kiyama da agashiya ganin tashin hankalin da ya lalube kowa da kowa ko ya gama kowa da kowa ya ce wujuhun yau mai zin kashiya a wannan kiyama wasu fuskoki za su tashi cikin halin kaskanta da kainan da tozarta kumiya eh kaskanci babu kima amilatun nasiba wanda sun yi aiki kuma aiki sun sha wahala ta banza shi na ga umarni da wani wani wani nasara iya da iya da kirki ta kai ya kawo na ayat amilatun nasiba a banza iya wahala kuma dan wuta ya kawo na ayat tisla na rahamiya kenan suna masu aiki sun yi aiki a nan duniya aiki na wahala mara amfani don ka sana a lahira ta sana na ranar hamiya sun wahala a duniya kuma kiyama ta tashi za su shiga wasu kori da wuta mai tsanin zai tuska min ainihin aniya za a shayar da su daga wani ido aniya mai tsananin zai don ruwan zai ne za a zuba zai zagoye da abin da ke cikin jiki na wata a kayan tsinci hamiya ya ce kuma wannan 'yan wuta laisa da ta'amun illa min dare ba su da wani abinci sai dare a ce wani wurace mun gisili min zaƙun a ce duk wannan alwa'ikin azaba ta kiyama wani lokaci a ce dare yakin a ce misilin kin a ce zaƙun kin an ce dare ciyawa ce sananna a wajen larabawa mai kaya cikin makara wuya kina abinci ne mai wahala kucewa ce dare ya ce la yusu min wala yakuni min jura shi wani abinci da suke ci bai sa ki ba hanci kun bai maganin yunwa kullum ci ne ake don azaba ba wata wanda a ci ba dan a ci a yi maganin yunwa a bai sa ki ba kuma bai maganin yunwa shi ne wani ɗan tasiri nake wa'azi zo na wurin da ya ce wannan ayat ta da kake nice mana ana ne tolabci ne ake shege tolabci wani ta wannan tolabci ne kurin shi ce lasimu lasimu abin mai shuru zai ki ba bai bai bai ba ba aka sami aka sami zai aka aka sami tolabci zai ki wai shi ne wannan wani dare shi ne tolabci ne kurin Allah ke ya tara ya kira ba zai shafa shi ne wannan abincin dare yana sifanta mana shi wani abinci ne na ɗan wata mai suna dare la yusmin wala yughni min ju' bai sa kiba bai maganin yunwa kun Allah ce ci gaba wujuhun yawma'idhin na'ima lisa'yiha radiya fi jannatin 'aliya لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
wujuhun yawmaidin na'ima mun ji a wani ke muna maganar kiyama zuwa algashiya ko wasu wuskoki na cikin wulakanci da kaskanta wasu wuskokin suna cikin ni'ima ya ce me yasa da sa'ari harajiya wa'annan da suna cikin ni'ima don sun yi aiki wanda Allah ya yarda da shi eh aikin su ne yardaddi shi yasa suka samu wannan tashi cikin ni'ima yace fi jannatin aliya suna cikin aljanna madaukakiya mai kimar daraja la tasma'u fiha laghiya a aljanna ba magana banza ba hayaniya eh illa kina salaman salama sai aminci kurum ba magana hayaniya a aljanna la tasma'u fiha laghiya fiya ainihin dariya a aljanna suna cikin wani ido na ruwa na zumuwa na giya na maza da aka ambata kuma ido ne mai gudu mai gudana tafiya yake fiya sururun marfuwa suna da gadaje madaukaka kuma mana cewa gadar sama yake amma automatic ne kana bukata zai kasa ka hukumai sama wajen hawa zai kasa ka hawaye sama in mace ana niyin gadaje masu daraja madaukakiya cikin tafsir wa aka wabu mawdu'a kuma ga kubbuna nan na shan wannan abin sha ga suna a aje eh a aje ga suna wani mariku matafufa ga matashan kai an jero a jere wurin shakatawa kuda kama a gaba a gaba kama yawa kama a abin da a gaban ka wani wurin hutawa ne ga matalunan ita wa zarabi mabatusa ga matalunan koshin hudu tafi arshin hudu ko ina ga tunan ga tafi ga matashin kai ga abin sha ka san ko sai ware ba ga suna abu a jere ga matashin kai ga ga matalu ga kofuna ga abin sha yace yace gaba wani mariku musafufa na marika na marika shi aka ce matashin kan shi maka shi an jera shi a wurin abu ya ce wazara biyu ma'ana shinguda in maka ce tafi kine ko ka ce matala shi shinguda ko ce na marika na marika ga wazara biyu musa ga shingudu na ko'ina a wata ko'ina ga sanan kun kota shingudu da matashin kanta a jere kun mana yami sai ki shingida ku Allah ta gaba أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ana Allah subhanahu wa ta'ala na jan hankalin na lura da wasu ayoyi shi a kullum idan muka ji usulubin qur'ani tsarin qur'ani Allah yana ambato mana wasu ababen halittun shi shi ne kace tauhidin rububiyya shimfiɗa ce ake mabayi zuwa ga tauhidin uluhiyya ka riba ubangiji mai wannan girma mai wannan hikima cishin a farayen ruwan ilan ibla kai kulkan ba ta tsaya su diba raƙuni ya ce kaifa kulikan kana akwai kiran da allah ya ke mana mu diba irin hikimar shi cikin halittar raƙuni yadda aka yi shi da girma da tsawo da yadda tarkibin raƙumi yake da irin baiwa da Allah ma raƙumi sauran sauran sama da sauran halittu ga cewa na suna da dukkan suna da araba safir da sahara mai safir da sahara kamar ba su yake sahara safina ta sahara shi yadda ka san jirgin ruwa a sahara a cikin jirgin ruwa shi kuma a sahara haka yake daman Allah ya shi dan shiga cikin sahara kuma aka mai tsari na musamman bangaren idan shi duk iskar da ake iya saboda wani gashi ba wani iskar ba shiga cikin idan shi duk iskar da kasar hana iska ake ta kaɗawa ba kai bude ido ma shi wani iskar ba ta hana mashi kono da yadda Allah ya tsara shi jimirin kishirwa sai ya wata bi sha ruwa ba kuma wata ba ta gumi sai ya wata bi sha ruwa ba kuma in na cikin ma ya tsare wannan tono da Allah fushi iya gangaro iya mai matar kishirwa shi da Allah mai tsari ta kuma riba gimar da kuɗi amma yanzu ɗan ƙaramin yaro sai ya shi ya kwana ya sada ƙarfi ya zigirin ya zamana ka hau mai mai ka tsaye shi tabbatar wannan tare daga mai bincike akwai aya kwarai a cikin halittar rabu afala yanzurun ila al-ibil kayfa khuliqat mutane ba sa tsayawa su diba raƙumi kurin su diba na Allah kira mu diba halittar raƙumi kurin yace wa ila samai kayfa rufi'at su diba sama ayar Allah cikin halittar yadda Allah ɗauka rijin sama wa ila da jiba da kaifa nusibat da yadda Allah ya kafa duwatsu a cikin ƙasa wa ila da arar da kaifa suka da yadda Allah ya shimfata ƙasa duk wannan kira ne na jin hankali ga mai hankali ga mai imani diba waɗannan ayoyi da zai ƙara mutum imani makashin wannan ibn kasir ya karuwa ta imam muslim haka wani sun zai ta tabbata wannan ruwa ta ɗaya cikin sabi anas bin malik ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin sanan ne an hana mu yawan tambaya sabai suna kyaman yawan tambaya sai anas ya ce amma muna buƙatar Allah ya kawo da wani ba ƙauye wanda bai san madahana amma mai hankali muna fatar allah ka mana bako ba kauye wanda bai san ba hana yawan tambaya ya san biyoyi ba kawo ya ce rana ruwa musulmi an sun ki ce rana ya ga wani ba kauye yanzu muna zaune wannan ba kauyen da ya zo da lafazin da ke cewa ya ce ya muhammad kasan dama ku zaunci ya muhammad ya muhammad innahu atana rasuluk فزعم لنا أنك تزعم أن الله رسلك قال صدق يا محمد dan aikenka ya je garinmu ya riya mana cewa wai kana cewa Allah ya aiko ka sai manzo Allah ya sadaka ya yi gaskiya annabi ya ba kawai don a aike na abin da ya muku ya gaskiya za ka ji ba kawai sama kawai mai hankali ne sai a nan sai ce mutu Allah fa man khalaqa sama ya tambaye annabi wa halitta sama قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فبالذي فمن خلق الارض وهي قتل قتل وهي النبي صلى الله قال فمن نسب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل يا محمد wannan duwatsu waye kawo waɗannan duwatsu ya sa masu irin abin da ke cikinsu kasan dutse wani abin da ke cikin na arziki iri iri waye wannan zuwa ya sa musu abin da ke cikin su na ma da annabi ce Allah Allah ya wani abu duka dan wa bakawai ne zai iya sai su manzo Allah wane ne dan aikin waye manzon waye da wa kira kira yake zuwa gawa abin da ya tashi kenan haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da annabi ba shi wannan amsa Allah ya sama ya ya haɗa da cikin ƙasa ya sa wannan zuwa sun sai ya ce فبالذي خلق السماء والأرض ونسب هذه الجبال الله أرسلك yace ya Muhammad ina zama ka da girman mahallicin sama da ƙasa da girman wanda ya halitta waɗannan duwa ya sa musu abin da ke cikin ƙasa wannan da girman wannan ubangiji da wani abin da gaske Allah ya aiko ka da gaske Allah ya aiko ka Allah ya salaka annabi ce na'am tabbas haka ne ki akul mu'mini sai ta wa za'ama rasuluk anna alaina khams salawati fi yawmina wa laylatina kada sadaq yace to amma da akin naka yace mana wai akwai salloli guda biyar a cikin dare da wuri annabi ce gaskiya bane ga haka ne nan ma sai ta yi fa billazi arsalaka Allahu amaraka bi hada ina gama ka da girman wannan ubangijin da ya aiko ka Allah ne ya maka wannan umarni bi wannan sallah guda biyar kai Allah ne ya umarni bi wannan sallah guda biyar annabi ce na zai Allah ya wannan shi ke ki ba nan Allah ne ce yace wa za'ama rasuluk anna alaina zakatu fi zakatu fi amwalina shi wani ake naka da je garin mu ya ce mana kasar ne wai an kai mai labari ne ya zo ji kan ya ji kan ya ce ya ce mana wai akwai zakka a cikin dukiyarmu na ma ya ce sadaka ya yi gaskiya na ma bakawai ya ce fa billazi arsala Allahu amaraka bi hada ina gama ka da girman wanda ya aiko ka Allah ne ya maka wannan umarni na zakka a cikin dukiyarmu a nan ma annabi ce na'am yace waza amu rasuluk dan aikin ka yace mana anna alaina hijjul bait rusul da sabi sabila dan aikin naka yace wai an dora mana yin hajjintar aikin Allah ga duk wanda ya samu iko dole mu yaki annabi ce sadaq yace yayi gaskiya dan wadi wannan ne ya kawo halin duka karshe yanzu na bawon Allah abin da ya kawo shi ya samu sai yake ce wallazi ba a taka bil haq la azidu alaihin wala anqus minhu shay'a la azidu alaihin shay'a yace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya wa'annan abin da ka jero mini dan wata ruwa sai yace hal alayya ghayruha bai wannan sallah guda biyar akwai wata sallah a kaina annabi ta a'a sai kai lafiya haka suka yi azaka haka suka yi azumi haka suka yi hajji da zai amma da rantsuwa da girman Allah cewa wannan abin da aka gabe na farilla ba zai rage ba zai ƙara wani abu a kai ba kuma ba zai rage wani abu a kai ba annabi ce wannan bawan Allah in yi gaskiya zai shiga aljanna in wani mai wani ruwan karantar da mu kenan musulunci bai tsora maka ba aikin da bai yiwa ko baka yi duk da yawa ɗan adam wajen ƙari yake jirgin maka abin da ya dace wannan cewa ne in dai mutum zai tsaya a kan waɗannan ababe da allah ya faranta kaɗai in dai ba rage ba ƙari wannan sun kai zafi na aljanna tunan kaga mene ne uwa an yi magana ba zai kara ba zai daɗe ba to amma mutum kai da irin wannan labarin kashe ni ma bakin farilla kaɗai zai yi wannan bawan allah mutum ne shi ba kuma sahabi ne kuma ya tabbata na gobe annabi annabi ya bada gobe kiyama za a sa wajen hisabi don kusan gobe kiyama idan aka zo bincike duk ayyuka da muka a duniya na ibada haji zakka azumi jihadi duk abin da kai sai an dauko bangaren sallah an bincika shekarar bincike dosan sallah sai in ya yi kyau ne ta kwanu za a je dosan takardun bangaren sallah a shi a dauko zaka kafa haji sauransu to annabi kuma labarin da zaka ce za a zo ilin kiyama a wajen binciken ayyuka na sallah ya samu turu a samu da kasa a cikin sallah shi kuma ba a gaban ita kare malakun da su ya rabbi ya Allah wannan bawan naka akwai matsala akwai matsala a sallah ba ta cika ba ta Allah ta musu ku diba cikin nafilolin shi sai ku dogo bangaren nafila sai ku cike gurbin na farilla da bai ba to kai aka zo babu nafila ya aka zaka yi ka fa matsala aka zo sallah ta zama matsala abin duk da ba na fita kaga kaga akwai matsala ko da haka mutum wannan wani imami dai akalla a ce bayan wadannan kana kokarin ka tabbatar da sunan su shiga su suka shiga kuma abin da Allah ya hore nabi da kuma ya sai bangaren sallar ne bangaren sadaka ne bangaren azumi ne amma wannan su ne jibi wannan su ne Allah ya wajabta maka in dai su cika sun ga sakin sa girgira aljan tabbas Allah ta yi to nan kake nan Allah ya mana kira dai akan cewa mujibi halitta ta raƙumi akwai aya ta Allah halitta sama akwai aya ta Allah duwatsu akwai aya ƙasa akwai aya ya ce fazakir innama an ta muzakir Allah shi ya Muhammad kurin ka ci gaba da galgadi kai mai wa'azi ne kurin na kai mai galgadi ne wa ma'alar su da ilal balagul mubin eh lissa alaka hudahu shirya ba taka bace ba naka wa'azi ne isarwa ce innama anta muzakkir lasta alam bi musaitir ba ka ci da sama kowa imani har kai wa'azi idan an ga manzon da aka yi haka na kai wa'azi shi ba kai mai wa'azi ba ki da sawa dodi amma za ka isar da sakon Allah ne kuma ta rike ga mutane lasta alam bi musaitir Allah ce illa man tawalla wa kafar fa yu'azzibuhu Allahu al-'adab al-akbar dan haka kai za ka sarwa ne wanda ya ba da baya game da kira bai bai imani wannan kuma ya ba da baya ya kahuce wannan kuma fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al'akbar Allah ne tsira bakan shi Allah zai bi azabtar da shi azaba mai girma domin inna ilaina iyabun thumma inna alaina hisab Allah ce tabbas mutane duk an kare an tattara dai makomarsu gaba daya dole kowa zai koma ga Allah kana so ba ka so kai ada ba kai da ba ka wuce kai dai kowa ba kuma shi dole koma ga Allah bayan sun koma Allah ce thumma inna alaina hisabu sai kuma Allah dora maka shi binciken takardu binciken ayyukansu wannan abu ne akan Allah Allah dora maka shi kin tabbas za a koma ga Allah kuma Allah zai sabi Estamos com uma escutada no país.
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد
Allah ce wal fajar suratul fajar kenan wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya fara rantsuwa da alfijir ala alfijir bayyana ta wayewar gari daga cikin duhun gari kinan ketowar alfijir bayan rantsuwa da alfijir ya ce wasu walayalin ashar Allah yana rantsuwa da darare goma wannan darare ko magana mai inganci ruwa da imam bukhari da ibn abbas cikin tafsir ashikawa nata su ne kwanaki guda goma na watan zulhijja wanda hadisin imam bukhari ya roto na ibn abbas yana cewa manzo na sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهم من هذه الأيام يتي ولا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء annan sallar salam da ya ce babu wasu kwanaki a duniya wanda allah ya yi san aiki na kwarai a ciki duk allah ya aiki amma babu kwanakin da allah ya yi san a yi aiki na gari kamar waɗannan kwanaki wanda aka ce wannan kwanaki goma na wata zulhijja sai sabu suka ce har jihadi fi sabilillah suna da girman jihadi annabi ce har jihadi fi sabilillah yace abu ɗaya ne jihadin da kai da ka huta mutum ya huta fi sabilillah da ran shi da dukiyar shi bai dawo da komai ba ya shahada don shi kada zai wata ba dan wannan magana kwanaki ko na zulhijja za su kawo maka kwanaki darare goma na watan zulhijja ciyanwa mas'alar kwanakin dare goma na wata ramadan kwanakin karshe goma karshe daban take da wannan ita goma karshe ita daren ne kadai daren ne kadai kuma bayan dare ne kadai wani abu ne ake nema a wannan daren goma kun gani da ake nema daren da ta shi ne ake nema kenan a daren gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye dare guda goma yayin yawan ibada a cikin su dan dacewa da shibka ibada mai yawa a daren da ta kadar da duk magana mai kari da ta kadar a goma karshe to wannan daren ɗaya ne ake fama daren ɗaya ne ake ta fama ba dukan goma da suke a daren goma ba ta ce duka mutum suke bane a ba duka mutum suke bane daren goma a daren goma na watan ramadan ɗaya ne mai babban ɗaya ne ake nema a dace kun gane amma su kuma wannan kwanaki goma na dunija duk kwanakin daren su da ranar su kuma kowane kwana wannan abin da Allah ke so babu kwanaki da Allah ya yi san aikin alkhairi kamar waɗannan kwanaki guda goma daren su da ranar su wani kuma magana ranar ta kadar daban kuma a goma karshen kadai ne ake neman dacewa da wannan daren da shi za ka so ka yi ibada mai yawa in ka san ibada mai yawa shi ne kenan kayan kowa rabauta da samun daren an gane ko to wannan su ne layalin ashar kenan kwanaki goma na watan zulhijja wa shafa'i wal watan nan shafa'i da wutiri wasu na kan cewa ana nihin kwanakin layya wuturi kwanakin arba duwa ce magana mahi abu kudin allah ya rantsuwa da abin da ya so ya rantsuwa da shi mai shafa'i duka halittu ko mai shafa'i ne amma kuma shi rantsa allah zaune kuma mai biyu eh allah ya rantsuwa da biyu ya rantsuwa da wuturi allah ya rantsuwa da kanshi ba na da kuwa wutur kuma shi wutara allah shi kanshi wuturi ne kuma ya san wuturi a kan koyi kenan Allah ya rantsuwa da shafa'i da wuce muka huta wallahi idza yasr Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya duhu bayan wannan rantsuwa sai Allah ka cewa hal fi zalika qasamun da zai hijir shi da mutane a cikin wannan akwai rantsuwa ga mai wasu ga mana ga mai hankali tabbas wani abu da aka jero akwai abin rantsuwa kenan sun kai a rantsi da su amma ga mai hankali ki duna ababen ababen ruwa ne amma ga mai hankali lalata gaba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد نعم
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
Allah kan gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh